أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم منا 29 وتر ربيع الأول hijira 1446 wanda ya yi daidai da ranar biyu ga watan goma miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar na tafsirin mu ya zo a cikin suratul zumar tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 26 yau za mu tashi aya na 27 zuwa abin da Allah ya so Allah madaukin sarki ya datar da mu farkon aya na 27 a cikin wannan sura shine fadin Allah madaukin sarki wala qad darabna lin nas fi hadha alqur'ani min kulli mathal amma da ayoyin mu karanta kafin wa'annan Allah yana bambanta mana mutanen da suka nisanci abin da zai konar da fuskokinsu suka aikata abin da zai yardar da Allah Allah yake ci da mu wa'innan ku su zamo daidai da wa'inda ke aikata abin da ke sanadiyar su a cikin wuta ba kuma ranar kiyama za a ce da azzalumai mushrikai su dandani azaban Allah sakamakon aikin da suka kasance suna aikatawa kuma Allah ya tabbatar mana da cewa kafin a ƙaryatar da manzo sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka gabata kafin wanda suka kafurce wa manzo Allah su zo su ma sun ƙaryata manzannin su amma azaban Allah ya zo musu da yadda ba su tsammani ba me yake nuna mana mu ma a yanzu in mutum bai bi Allah ba lokacin da Allah zai kama shi da azawa bai zato bai tsammani ba sai an yi shawara da shi sai dai yanzu abin da ke faruwa ya faru Allah madaukin sarki ya mun jagora Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labarin cewa wa'innan din dai Allah ya ɗanɗana musu azaba na wulakanci a nan duniya amma duk yadda mutum ya wulakanta a duniya wulakancin lahira ya yi muni inda kafarai sun sani da ku sai da sun mulakanta a duniya ba bale a lahira sai Allah ya ce wa da qaddara lin nasi fi hadha alquran min kulli masal haqiqa mun buga wa mutane misali a cikin wannan qur'ani daga kowane irin misali duk abin da zamu kawo a matsayin misali mutun shi hankalta Allah subhanahu wataala yake cewa mun buga wa mutane wannan misali min kulli masal bi ma'ana min kulli jiha ta kowane ɓangare mun kawo musu misalai da allahun ya tazakkarun don su wa'astu su bi allah subhanahu wata'ala za ka ga mun yi musu bayanin alwa'adu alwa'i mun yi musu bayanin annahi wal awamir da abin da ya kamata duka a cikin qur'ani duk abin da mutum yake da bukata ya gabata sai dai ko ya san shi ko bai san shi ba ko ya aiki da shi ko kai yake aiki da shi duka Allah ya baka misali don mutum ya gane shi hankalta. Ƙur'anin Arabiyyan shi fa Ƙur'anin nan abun karantawa ne Arabiyyan wanda ya tafi akan yare na larabci, wanda aka sabkar da shi da yare na larabci. shi yasa malama suka ce duk wata kalma da ka gani cikin Qur'ani to larabci ne saboda Allah ya ce Qur'anin nan abun karantawa ne yare na larabci ne Allah ya saukar da Qur'ani da shi a Qur'ani duka larabci ne ghayr bi iwajin Qur'ani ba abu ne wanda yake da karkata ba babu karkata a cikin Al-Qur'ani mai girma an gane ko malamai suka ce ghairu mukhalifin lima qablahu min kutubi salifa bai sabawa littattafan su gabace shi ya dace da littattafan da su gabace shi at-taura da injila da sauran littattafan su gabata kenan baya da karkata baka cewa ai qur'ani ya bambanta da littattafan da su gabata a'a sai da shi ya dauki hukunce-hukuncen su gaba daya ya soke aikin da da su ya zama da shi kadai za a yi aiki an bayauci amma abin da ya shafi tauhidi babu wani littafi da ya gabata wanda qur'ani ya saba masa in za a samu bambanci sai akan abin da ya shafi shari'a cewa wa'annan ga yadda za su yi sallah ya zama ya bambanta da yadda aka shar'anta ma wa'annan sallah ko kuma wa'annan an shar'anta musu kaza amma wa'annan ba shar'anta musu amma ƙur'ani ba ya karkata a cikinsa an yi keke idan ka ce rai da zai wace babu ya karkata ma'ana bai saba ma da tattabar su ga wace shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana la'allahum yattaquna domin su mutane su ji tsoron Allah su bi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai daraba Allahu matalan ga wani misali Allah ya buga Allah ya buga wa mutane misali rajulan game da mutumin da yake guda ɗaya ne ko kuma bawa guda ɗaya fi shuraka yana da abokan tarayya game da shi mutashaki suna waɗanda suke jayayya da junansu wa rajulan da kuma bawan da yake salaman da rajulan shi ya kwakwatu ne da bawa da mutum guda ɗaya mana mutum guda ɗaya yake da shi aliyastawiyanin matsala shin sun zama ɗaya da wancan bawa da wannan bawa sun zama ɗaya Allah maɗaukakin sarki yake cewa alhamdulillah godiya tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'lamun da yawa daga cikin mutane ba sa ganewa ba san abin da yake na hakika ga abin da Allah yake so nuna wani misali kuna tare da ni ko mutum ne ya mutu ya bar ɗaya goma kuma dukiyar da ya bari bawa guda ɗaya ne wannan bawa ‘ya'ya goma za su gaje shi ko ba haka wani to sai ya zama to an waye gari da sani cikin ‘ya'ya goma akwai wanda yake son bawan ya je gona akwai wanda yake so bawan ya je kasuwa akwai wanda yake so bawan ya je gida ya kwanta don Allah shi wannan bawa magana wa zai bi su kuma ɗayan ba sa shiri da juna da aka waye gari sai wanda ya ci kai je gona kai mai aiki sai guda ce kai je kasuwa kai min kasuwa guda ce kai je ɗaki ka kwanta da Allah gurin wa zai ta yi da kuma bawan da yake uban gidan shi guda ne misali mutum ya mutu ya bar ɗa guda da bawa guda wa zai gaji bawan ɗan shin ko cikin bayan da bawan da yake mai gida guda na gare shi da bawan da yake yana da masu gida da yawa da Allah a cikin bayan ma wa ya fi samun sauki to shine misali wanda yake da Allah guda daya kwanciyar hankalinsa ba ta zama ɗaya da mai allola da yawa a misali kenan ka ce akuya Allah ka ce bunsuru Allah ka ce saniya Allah ka ce rago Allah to dan Allah da wanne za ka kama ka ga misali ke to shine sai Allah ya fice ba ɗaya bane in har bai yiwa a ku mutane bawan da mutum guda ya mallake shi hankalin shi ya kwanta amma bawan da mutane da yawa suka mallake shi ya kasa samun hankali in akwai mutane hankalin ku bai ɗaukar wannan to bai cancanta a ce Allah ya wuce guda ba Allah guda ne ba biyu ba alhamdulillah Allah ce guda ya tafi daga da ma'ana wanda suka gane wannan misali suka aiki da shi to alhamdulillah amma fa da yawa daga cikin mutane ba sa gane haka kun gane malamai suka ce wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya zo mana da ita a wannan guri Allah yana tabbatar mana haƙiƙanin tauhidi shine a kaɗai da Allah shi kaɗa da bai yiwa a mutane ya zamanto za su mallaki bawa guda zauna lafiya to bai yiwa ka mallaki alloli fiye da ɗaya ka zauna lafiya ba shi Allah ya ce da manzonsa innaka mayyitun lalle fa kai za ka mutu mana saufa ta mutu wa innahum mayyitun suma za su mutu thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun sa'annan ku fa ku sani a gurin ubangijin ku ne ranar alkiyama za ku rinka yin husuma an fahimci Hausa ma'ana manyan kafirai za su zo suna da na sani inda sun sani da sun bin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ayar abin da take karara mana cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam zai mutu ya koma ga wa ya faɗi wannan to sai wasu ce in kace manzo ya mutu kayan rashin kumiya ba ka da ladabi ba a ce manzo ya mutu sai da a ce manzo ya faki ya faki ina ya faki Allah ce ya waye ni da manzo za ka mutu in lokacin mutu su ma kafurai za su mutu in lokacin mutu su yi ranar kyama za ku zo ku yi husuma tsakanin gaban Allah cewa manzo ya zama ku gaskiya kun ke yadda yau ga abin da ya sami ana nan da kuma lokacin mutuwar manzo ya ya mutu ko bai mutu ba kowa ya shaida a yanzu bayan duniya babu mutumin da ya kai sayyidina abubakar imani Allah ne ya shaida imaninsa a cikin abu amma ya tabbatar ma duniya cewa manzo Allah ya mutu lokacin da manzo ya rasu sai da Umar ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu sai ya fidli mai kai Abubakar ya zo ya shiga cikin gida ya duba ya kalli manzo ya ce da shi mutuwan nan dai kwara ɗaya ce kuma manzo Allah ka yi ta ya tara sahabbai yake da su man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut duk mai bautar Allah to ya riga shi Allah baya mutuwa man kana ya abul muhammada fa inna muhammadan kad mat wanda ko yake bautar muhammadu ne to muhammadu ya mutu dala kai abubakar fahimta me yake ce ma mutuwa kai abubakar fahimta alqur'ani kai abubakar sanin Allah ya fahimtar da mu manzo Allah ya mutu irin mutuwar da Allah ya ce zai yi kai kuma yau ka zo ka cika ciki ka ce ba a ce manzo Allah ya mutu to ya fassara ma wannan alkur'ani mu dai ahli sunna a gurin cewa manzo ya mutu ba na kasa kuma kamala ne gare shi dan Allah ne yace zai mutu kuma me Allah ne yake na kasa gare shi ya mutu amma shi manzo Allah mutuwa gare shi kamala ne an fahimci wasa ba yana nuna ai manzo Allah yana ci ko baya ci yana sha ko baya sha yana yi aure ko baya yi saboda me yake saboda shi ba Allah bane amma Allah da yake shi Allah ne baya ci baya sha baya aure bai bukatar wani shi ya wuce wannan shi manzo sallallahu alaihi wasallama in ma ya mutu kamala ne kamar da sauran mutane suka mutu sai da shi darajar shi da Allah ya yi masa dabanci ya fi sauran mutane daraja wannan ba ma shakka a kan shi Allah mulkin sarki ɗaya mu jawaba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa faman aslamu mimman kadaba ala Allah babu mutumin da ya kai zalunci ya kai kafirci irin wanda ya yi ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala wani ƙarya sun kai ma Allah ai sun yi ma Allah ƙarya suka ce Allah yana da ɗa akwai gare da ta kai wannan waje zanen sunan waje daura auren ƴan waye Allah ya aura ko ba haka bane Allah ya ce to cikin makaryata ba wanda ya kai ƙarya irin mutumin da ya ce Allah yana da ɗa kina yawa Allah ƙarya ke wa kallaba bisidqi kuma ya ƙaryata gaskiya in ja'a yayin da gaskiya ta zo masa as-sidq bi ma'ana al-qur'an ya ƙaryata al-qur'ani da tauhidin Allah bayan gaskiya ta zo masa babu wanda ya kai wannan ƙarya alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin ashe ba wutan jahannama ne kuma ga kafirai ba amsar menene na'am ne ko bala bala kun fahimci hausa inna bala yustakhdamuha idza kana jawaban bi istifham bi su'al musaddal bil istifham sai amfani da bala eh ashe kafirai ba jahannama ce ko masa ko masa jahannama ce shikenan Allah karba mu da kafirci wallabi ja'a bis-sidqi Allah yake cewa wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyan ulaika humul muttaqun wa inna sunni masu jin tsoron Allah wannan ayar maluma su kai magana ila suka ce da Allah ya ce wallabi ja'a bis-sidqi wanda ya zo da gaskiya wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah shine ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata gaskiyar shi ne sai da na abubakar alamadogin sarki ya kara masa yadda maluma suka ce tatbiku hadihi al-aya tabbaka wannan aya ana tabbaka ta ne ala kulli mu'minin ja'a bi la ilaha illallah duk mu'minin da yazo da la ilaha illallah ana iya tabbaka mai wannan aya kina wallahi ja'a bis-sidqi wanda yazo da gaskiya yana iya dokar jibril ya zo da gaskiya zuwa ga manzon Allah wa saddaqa bihi manzon Allah ya gaskata wannan gaskiya shine alqur'ani ko wanda bai ja abi sidqi wanda ya zo da gaskiya manzon Allah wa saddaqa bihi wanda ya gaskata shine abubakar wanda bai ja abi sidqi wanda ya zo da gaskiya mu'minin da duk ya zo da la ilaha illallah wa saddaqa bihi ya gaskata la ilaha illallah menene gaskata la ilaha illallah yin aiki da muqtada na la ilaha illallah an fahimci Hausa Allah ya samu dace shi yasa malama suka ce min as-sidqi an takuna af'alun nasi muwafaqatan li halihi ko li ahwalihi yana daga cikin gaskiya shine mutane maganganun su su dace da ayyukansu duk wanda ya faɗi da wanda duk ya faɗi gaskiya wa saddada bi ya gaskata gaskiya malamai wasu suka ce kenan yana iya shiga inda na riga na mana bayani cikin tatabikin su aya duk mutumin da ya faɗi gaskiya ya kuma gaskata gaskiya shine kana ma mutane wa'azi abin da kake faɗi kai ma kana aikata shi ka zo da gaskiya kuma ka gaskata gaskiya amma kai ka ce ai fa ai kaza ai kaza ai kaza kai abin da kake faɗin nan gaskiya ne amma ba ka aike shi kaga ka zo da gaskiya amma ba ka aike gaskiya waɗanda aya take magana waɗanda suka faɗi gaskiya kuma suka yi aiki da gaskiya kula ya kawo mai matakon waɗanda su ne masu cin tsoron Allah. Allah madaukin sarki ya samu zo mazamo daga cikin masu cin tsoron Allah. Allah madaukin sarki a aya na gaba ya ce waɗanda suka yi gaskiya suka yi aiki da gaskiya suka zamo daga cikin masu cin tsoron Allah lahum ma yasha'una inda rabbi suna da dukkan abin da suke so a gurin ubangijin su a ranar lahira a cikin gidan aljanna duk mutumin da ya tsare kalmar la ilaha illallah kuma yayi aiki da ita in ya mutu akan haka Allah yana mai bishara da cewa dukkan abin da yake so a aljanna yana samun shi nan duniya baka yi saka samu dukkan abin da kake so wani abu kana son shi tamamanta saboda kawo kawo ta ishe ka amma lahira sai Allah ya sa ma tunanin duk duk abin da kake so sai ka ji wani abu baka taba tunanin shi ba amma har kana son sai ka ji ka faɗe shi ina son kaza ina son kaza Allah ce to an baka to an baka menene ke sa a samu wannan aiki da gaskiya faɗin gaskiya da aiki da ita samun jin tsoron Allah yana sa a samu abin da duk ake so a ranar lahira zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon muhsini je muka yi bayani muka ce al-ihsan nau'ani ihsani nau'i biyu ne ihsanun ila Allah wa ihsanun bainal makhluqin kyautata wa Allah da kuma kyautata tsakanin wa'inda Allah ya halitta kyautata wa Allah shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa in baka ganin Allah to shi yana ganin ka sannan kyautata wa halittun Allah shi ne duk wanda za ka yi mu'amala da shi ka yi mu'amala da shi yadda ya dace kai ya zama to an raina halayenka an gane ko Allah ya samu dace li yukaffira Allahu anhum aswa alladhi amil Allah subhanahu wataala zai kankare masa mafi muni abin da suka aikata wa yajzihum ajrahum bi ahsani ma ka bi ahsani alladhi kanu ya'malun wa yajziyahum ajrahum Allah zai saka musu da ladan ayyukan da suka yi bi ahsanil ladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa malamai suka ce amalu salih aiki na gari in mutum ya yi shi an fahimci hausa takfiru sayyi'at yana kan zunubi aiki na gari irin wanda Allah yake so in kai yi shi yana zama sanadiyya akan karima zunubi shi ne sa Allah ya ce li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malu saboda aikin da suka yi za a kankare musu zunubi kun ji daya in an tashi saka musu a saka musu da na mafi kyawun abin da suka aikata kaji abu na biyu manzo sallallahu alaihi wasallama ya riga ya mana bayani yace al-jum'atu ila al-jum'a kafaratu lima bainahuma kun fahimta wasa ko juma'a tsakanin juma'a da juma'a kafara ne da abin da yake yake tsakanin su wa salawatul khams da salloli guda biyar su ma kafara ne da abin da yake tsakanin su idan shi tuni bal kaba'ir matukar mutum ya nisanci manya-manyan laifi na haka in mutum yana aiki nagari Allah yana kankare mai zunubansa sanadiyar aikin nagari yake yi aikin sa nagari ku kula nan karshe Allah ya ce wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladhi kanu ya'malun Allah zai saka musu ladan su da mafi kyawun abin da suke aikatawa yanzu in ka aikata aiki guda na lada dana lada nawa za a baka da guda da goma washe ka goma yayi kai kaɗan a baka da yawa kai aiki a baka aljanna duk aikin da ka yi da aljanna da an ka baka wahi kaga sai a baku aljanna wacce ta fi aikin ƙwarin da kuke yi tsada da daraja amma saboda kun yi aiki da kawai sai Allah ce an baku aljanna kaga Allah ya saka muku da mafi kyawun abin da kuka kasance kuna aikata shi to sai kahirai suka koma gehe suna a wancan ayya karshen shi ya zo ba shi na taba kuma ba sai an yi mai kaza sai an yi mai kaza to shi Allah yake ce da manzo Allah ya nishi bawansa nan ta gare da tauhid Allah subhanahu wataala yana tabbatar da tauhidi ga bayinsa kun fahimci Hausa cewa in kan rike Allah babu wani abada za a shirya a cutar da kai babu suna ce da manzon Allah inda yana taba sulata shi yana taba su uzza sai ya gani sai ya gani Allah ya ce wala babu wanda zai gani alaysa Allahu bikafin abda ashi bawa Allah ba ya isa shi ba amma magana shi Allah ya isa bawansa mana ka rike Allah duk wani da yake son ya ga bayan ka wallahi bai isa ba babu mai yabo bane duk abin da ake ganin an shirya Allah ya isa bawansa wallahi sai kaga Allah ya rusa wannan abu to nan ayar abin da ake so a nuna muna mu yadda Allah yana iya muna gata mu yadda Allah gatan mu ne mu yadda duk wani da yake ganin ya shirya in dai muna da Allah mu ga cewa mun yi shi shiri haka ake so ya zama cikin zukatan ba ga harshe ba cikin zuci ai akwai waɗanda suke ganin sai sun yi mana kaza sai sun yi mana kaza duk sun yi wannan shi ko ba gaba ne wa ya kare mu allan da ya kare mu jiya yau ma shi zai kare mu gobe shi ma zai kare mu duk wanda yake ganin ya shirya yi muna wani abu jiya bai yi resi ba Allah ya hana to mun yadda yau ma Allah zai hana kuma mun yadda gobe ma Allah zai kare mu Allah ya shi ba wansa kenan kakka ji shakku aka Allah zai kare ka shi Allah ya ce da mutansa alaysa Allahu bikafin abda ashe Allah bai ishi ba wansa ba ma'ana Allah ya ishi ba wansa wa yukhawwifunaka bil ladina min duni su ko kafirai suna baka tsoro game da abin da ba shi ba wai kafirai suna ce ma sai lata ta yi ma kaza sai uzza ta yi ma kaza ko ko ko ka mai aljani kaza sai ya yi ma kaza wallahi ka rike Allah babu abin da za su yi maka Allah ya ishi ba wansa wa may yudlilillahu fama lahu min hadi duk wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi to babu wani wanda zai shirye da shi to abin da ka tunta masa ba za ka ba zai gane ba an fahimta masa ومن يهد الله فما له من مضل wanda ko Allah ya shirye da shi babu wanda ya zai batar da shi alaysa Allahu bi azizin dintika ashi Allah ba shi ne mabuwayi ba ma'abuci hukuma ga wanda ya kafirce masa bari ga wannan aya sannan abin da ke sai mana tabi kamar yadda Ibn al-Qayyim ya bada labari cewa da Allah ya ce alaysa Allahu bi kafin abda ashe Allah ba ya ishi babansa ba menene amsa Allah ya ishi babansa ko to ibn qayyim yake cewa al-kifayatu tamma ma'al ubudiyyati tamma tsayuwan da Allah zai yi saman ka gurgudan yadda kake bautar Allah ne gurgudan yadda kake da kusanci da Allah Allah yana yi ma gata gurgudan yadda ka da shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfazillaha yahfazuka tsara Allah Allah zai tsare ka ma'ana ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka wani zaka ga an dade ana yi ana yi shi masa ana yi ana sara yana tofi ana sara yana tofi saboda karhin ibada da yake ma Allah wani shi kuma ya yarda da Allah amma zuciyarsa ba ta tsayawa duk wani banna kana ganin shi ciki to nan da nan za ka ga mun ya zuciya nasara kan shi وإذا استعان وإذا استعان فاستعن بالله zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah wani yanzu zaka zo ka ce wani Allah ya taimake ka Allah ce ma sai ya ce amin to yana da mai sai ka kara mai da wani abu to kaga yana da rauni wa idan sa'alta fas'alillah ko ba ka bane in zaka roki ka roki Allah wani yanzu matsala ta dame shi sai ya to inda an ce bari mu roka mu yi addu'a bari mu yi tunda na yawa bai tahi da confidence ba bai roƙi Allah da ganin buƙatar ta ƙare sai zama yana shakku in ka roƙi Allah da yaƙini cewa Allah zai yi ma to kowace irin matsala ce ko baka warware ta ba za ka ga an yi ta matsala baka sai yadda an ta Allah zai kawo sauƙi ta hanyoyin da baka yi tsammani ba amma da yawa abin da yake kawo musu matsala in suna da buƙata ga Allah sai suna ganin ta yaya za a yi ma wa ka buƙata ta biya me ga da Allah ne to a rika wannan alkifayatu tamma ma'al ubudiyyati tamma kana samu Allah ya tsaya ma san fursan in kana yin ibada san fursan ga Allah in ka rike Allah ka turbin fursan kana samu Allah ka turbin fursan in ka rike Allah bi fursan kana samu shi bi fursan shi yasa Allah subhanahu wataala da manzo yake ba mu labari sai yake cewa ta'arraf ila Allah fil kha'i yu'arrifuka fil minni fil shiddah ka bi Allah in kana cikin wadata in ka shiga matsatsi sai Allah ya kula da kai amma mun sai ga wani ina da wani baba da na gaishe da sharbi na sun ta bashi baba na sai su to kai kaga mun komo Allah ya ta bashi in ka ga muna subhanallah ta bashi ta ga da wannan wani in ba ta yi tsanani ba bai komo ma Allah to ba ka ake so ba ana son ka zama kana da alaka da ubangiji sadda matsala za ta zo sai ga Allah ya maka Allah ya taimake mu ya sa mu kasance ta da shi a kowane lokaci kun ga annabi Musa da yake yana da rubudiyya tama ga Allah lokacin da Allah ya ce su je bangaren ruwa da suka je bakin teku qala ashabu Musa inna lamudrakun ko ba ka bane sai annabi Musa ya ce qala kalla inna may rabbi sai ne ce wallahi a ko shakka ba ba su kawo ni na tabbatar inda Allah ya ce mu yau zai ba mu fita an zama fita ko ba samu ba to haka al'amari yake ya zama kana da sika da Allah subhanahu wataala shi zai fara gani shi yasa al-ubudiyyat at-tama taqtadi rububiyyat at-tama idan kana da ibada cikakkiya tana baka cikakken yadda da Allah subhanahu wataala shine cikakken wanda ya kamata ya zama abun bauta dole sai an kula da wannan abu Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard inda zaka tambaye su wa ya halicci sammai da kasai da yaqulun Allah za su yi Allah kul ka ce da su afara'aytum ma tad'un min dunillah to ku ba da labari wannan abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba in arada ni Allah bi dhurrin in Allah ya nufi ni da wani abin cuta halahunna kashifatu dhurri shin su wa'annan gumaka za su yaye abinda Allah ya nufe cutar da ni ba shi aw arada ni bi rahmatin ko kuma shin ka kuba da labari in Allah ya nufi ni da samun wata rahama wata ni'ima hal hunna mumsikatu rahmati shin za su hana ba za su yi hana ba shirin ba su da amfani duk abin da Allah ya nufi ka daga same shi ba wani wanda ya isa ya hana dan bai ma san abin ya shigo ba kenan ya Allah ya nufi ka da wani rashin lahiya ba wanda ya isa ya hana dan sai dai a ce kana bisa gado baka da lahiya kenan Allah shi kadai ne ya cancanta abota masa kul ka ce da su hasbi Allah Allah ya ishe alaihi yatawakkalul mutawakkilun masu dogaro na hakika ga Allah ne suke dogaro ku kula in nace yatawakkalul mutawakkilun alaihi yana fasarwa ko bai fasarwa hmm yatawakkalul mutawakkilun alaihi suna dogaro masu dogaro ne akan Allah to bai kai ƙarfin ma'anar alaihi ya tawakkan mutawakkil kenan da aka kaddamar da jahil wal majrur dilala ala kowace ma'ana ana nuna ma ma'ana ta fi ƙarfi su masu dogaro ga Allah ko shakka ba sa shi kake suka dogara shi ko muna rasa su sun dogara da Allah ko muna rasa su sun bar ma'ana an gane Allah samu dace. Kulka ce da su ya kome imadu ala makanatikum, ya ku mutane na, imadu ala makanatikum, ku tsaya akan addinin ku tsaya inda kuke akan addinin ku, inni amin ni kan zan tsaya in dage akan addinin da nake. Amma dai ku sani fa saufa ta'lamu da sanin za ku sani. Wannan amri ne wanda yake tahriri, jan kunne ne, in ban Hausa ba umarni ne wanda Allah yana son wannan abin ba nan kafare je na mana da ishara akan wannan sai su ce a ai addinin musulunci Allah ce faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur addinin musulunci in ka ga dama kai imani in ka ga dama ka kafirce nace muna wannan a musulunci ba hujja bane kamar mutum ne an yayi da shi ya ce to yi in kai ka gani an gani misali ko Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari ya ce fasaufa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi da sannu za ku sanin wanda azaban Allah zai zo masa ya wulakantar da shi wa ya hillu alaihi azabun muqim kuma azaba na dindindin ya auka masa ya wuce ba gare shi shine azabar lahira duk wanda yake bin Allah ya mutu akan kafirci da sannu zai gani da sannu zai shiga azaba na Allah azaba na dindindin Allah mafakin sarki yake cewa inna anzalna alayka kitaba lalle mun muka saukar maka da littafi alkitabu shine alquran to ku duba ku ga inna anzalna alayka kitaba mun muka saukar maka Allah ne da kai shi yazo jibril aka yi amma da umarnin wa da umarnin Allah sai sa Allah ce mun muka saukar maka da qur'ani linnasi domin mutane don mu aka saukar da alqur'ani wallahi jama'a Allah ya girmama mu ya sauko da Qur'ani don in ba mu yi Qur'ani mun yi asara Allah ce bil haqqi da gaskiya mana dukkan abin da a cikin Qur'ani gaskiya ne umarni ne na gaskiya ne an yi hani hani ne na gaskiya ko na na an yi haka ne dan mu gata ne gare mu kinan ba wanda ya asara irin wanda suke alqur'ani fa man ihtada fa li nafsi wanda ya shiri ya shiri don kansa Ma'ana wanda ya bi Allah ba wani ma ba kansa yi bari ga in ka abin kware ai saboda wani ne wallahi saboda kanka kai dalla da tana dawo akan kai an gane ko wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda kuma ya bace yana bacewa ne akan ta Ma'ana yana jayo ma kansa hukuma ne ta dawo a kansa ba akan wani ba in ka saba wa Allah laifi kanka zai dawo ba akan wani ba yana ita duniyar nan tana buɗe ne in ka gana ma ka bi Allah kana da suka mako na kwarai in ka gana ma ka kafirce wannan bai cutar da Allah kanka zai cutar Allah yake cewa wa ma anta alaihim bi wakil kai dai manzo ba majibancin al'amari bane a gurin su ma'ana ba a cilasta ma ka bibi ayyukan da suke yi ba ba a ce sai ka tsare su kana ganin me suke aikatawa ba abinda an naka wa'azi kun gane wasu wa'azi ko kaka zama don kana ustazu ko don kana da abin da mutum girce na ga kaya kaza kyayawa ne babu ruwanka kai dai wanda kaza da kaza ba su da kyau to kyale shi in ya gara ma ya bi fa ne ma in bai bi ba wannan ba shi gyara ba matsalar ka bace kuma kada ka rinka jin haushin mutane a yi mani na ma ta mutum su ba su ci ana cin su barka za su yi kawai a mai da'awa hakuri aka sani gare shi ka gaya musu gobe ma ka ƙara gaya musu ba a san ba a san mai da'awa da yin faɗa ba hakuri aka san mai da'awa da shi an gane ko Allah ya ce menene Allah ya tawaffa anfusihi na mautiya Allah yake karɓar rayukan mutane gaba ki ɗaya yayin da za su mutu duk wani rai da zai tafi hannun Allah ya fi tafi wa aka wakilta dan karɓar rai malakul maut ko in ya gama nashi aiki ran yana koma hannun Allah ne Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah yake karɓar rayuka a yayin da suka yi mutuwa mutuwa ta hakika wallace lam tamut fi manamiha haka ma wadda bata yi mutuwa ta hakika ba cikin bacci an karɓi rayuwarta yanzu an ba tsara matattu ko? eh yi wanda kuka gani kwana an karfe da yana can ya yi sa'a a rike ran mun tashi gobe makashi makashi yaddala a kano da ko? wani ciya ma te ba zai da ya kai ba Allah ya wani jagora ku tashe shi Allahu ya tawaffal anfusa Allah yake karɓar rayukan mutane kina mutiya yayin da za su yi mutuwa ta hakika na dake shine wannan mutuwa al-mautu kubra kenan mutuwa babba wallati lam tamut fi manama shine al-mauta as-sughra mutuwa karama wa'inda kuma gusi mutuwa ta hakika ba to su ma in sun yi kwana Allah zai kaibar zai karbi ran zan duka zai koma ga Allah fa yumsiku allati qada alaiha al-maut in sahiya ta yi aka dubi waɗanda kwanan su ya kare su ba a dawo musu da sai a rike ran sai a dauki gawa a kai cikin makabarta wa yursilu al-ukhra sai sauran a sake ta sauran rayuwar a sake su zuwa ga masu su ila ajalin musamman zuwa lokaci a gaba mutum. Daka ba radda ba mutum bai mutuwa, ba radda Allah bai karɓar da mutum, ba radda ba a dawowa da rai. Kenan bibe da kai da ake kullum wani lokaci sai an diba akwai sauran lokaci ko ba akwai sai a sake ta. Akwai sauran lokaci ko babu babu sai a ce wallahi wanda daga kwana ya ta yake. Allah kai mu da jagora. shi yasa jama'a Allah Allah masu bincike akan rayuwa da Allah ya so na an mutane su shirye ga baki daya da sun zama sanadin shirye mutane da sun shi sun shi kawo binciken da aka yi na na rayuwa duka na mutane in rai kamar makarfafar rai ta ƙarshe tana kare ne akan madiga duka binciken ilimi ya tabbatar ran mutum saman madiga na yake kuma da yake saman madiga haskawa na yayi sama ilimi na bincike ya tabbatar a saman madiga kowa akwai haske wanda ya sama su kahirai sai suka ce estral abana yana tafiya ne akan estral power rai yana kan star power ne wai akwai wani haske da yake yin sama wani abai da yake rike da shi mu kuma musulmai da muka zo bincike sai muka ce a ba komai a rike da shi dukkan rayuwa tana sama ne Allah yana rike da ita kenan yadda kake rike da wanga abu rayuwa ko muka rayuwa mu haka na take jimki muna kasa tana jimki Allah na rike da ita in za ka kwanta sai a bincike ta a rike cin in ka tashi sai a soka ma ita kamar za ka yi sharjin waya ka tashi aga sai mutum ya yi kwana bai sai inda yake ba to shi bacci ba shi ne karamin mutuwa ba ma'ana Allah yana ɗabbaƙa ma gwargwaron yadda za a yi rayuwa na lahira rayuwa na cikin kabari a bacci ana kwatanta ma wannan shi ake ce da shi alamun nauyi duniyan bacci alamun garibun duniya ne mai ban mamaki in mutum ya yi bacci za ka ga abubuwa kana cikin bacci sai ka ga ka haɗu da mutum shekara goma ka taɓa haɗuwa ba cikin bacci sai ga ya zo kun haɗu kuna gaisawa kuna hira cikin bacci kana kwana sai kayan farkin an kawo nama mai kyau kana ci kana murmushi an tashe ka baka kotu ba kana cikin bacci sai ka yi mafarkin kana haƙar zinariya kayo buhu guda za ka ɗauko sai a ce ma da sai ka zaɓar baka komi ba ko ba ka bane abin da yawa da zai same ka a rayuwa kafin yanzu sai an gwada mashi cikin mace ko dai ka gane ko ka gane cikin bacci sai ka ga ka tahi kaza da kaza kaza ya faru sai ka tashi wannan abun ba mamaki bayan shekara biyar goma sai shi faru kai kamun shi sa rayuwar kwana tana da ban mamaki kuma ko kahiri ma in bai yi bacci wani abu in zai same shi cikin bacci zai ga ya kai ga wannan abu sai dai wasu su gane wasu ba su gane ku riba ba lokacin sai da na yusuf ko ba ka bane sarkin zamanin su Allah ya ce wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ujah ko ba ka bane wa sab'u menene sumbulatin khudur wa ukhra wa ukhra yabisat ko a cikin me ga wannan a cikin wace ya mafarkin ya ga shanaye ramu wa'innan sun zo suna cin masu ƙiba ya yi mafarkin zangarku busashi da saura waɗanda suke suna da tsamuwa suna da abinci almiyun dai mafarki ne ya yi a maganar cikin kwana na ya ga abin kina da zai shafi garin misira shekara goma sha biyar shi cikin bacci har ya kai ya gano abin amma bai gane ko ina gano sai ya zo ya tara mutane ya ce to ku fassara min ni dai na ga wani abu ya bani tsoro dan na yi mafarki iri kaza da iri kaza su ma ba su gane sai suka ce kai wannan ya yi mafarki sai wani ya ce a ni na zauna da wani a gidan yari da sannu zai gaya muku abin nan da kuke nuyi ku bari in je in gaya masa waye je gaya ma sai ya zo sai annabi su bai ce musu ai wani abu ne zai faru za a yi shekaru na yunwa za a yi shekaru na koshi kenan misira za ta yi shekara goma sha biyar tana cikin jarabawa sai ce musu ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi da aka tsara abin da yusuf ya yi sai da shekarun suka zo ita misira ita ke ɗaukar sauran makwabta saboda ta samu labarin abin da zai faru a cikin mace ko ba haka bane so da yawa abubuwa a bacci Allah yana nuna muna shi yasa wani sai ce ni na mafarkin kaza kuma sai ga abin nan ya faru to shi yasa kenan duniyar bacci abu ne mai ban mamaki da shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama in zai yi bacci sai ya yi ban kwana da duniya duk sanda zai yi kwana ya san yanzu za a shiga wata duniya idan arada nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam in yi niyyar kwana yi wadda ruha zai yi ban kwana da ransa sai ce to zan kwanta kere sai wata rana in biki dawo ba ni ma na ta yi kullum ko duk sadda zai kwana sai ya yi ban kwana da ransa saboda me ya san ran yanzu da zai kwanta karfe ta za yi bai sani ba tana dawowa ko ba ta dawowa shi yasa yuwaddi'uha bil ikhlas wa tawhid wa ta'wil abun ga uku at-ta'wil neman tsari yana ban kwana da ransa da ikhlasi ga Allah yana ban kwana da ransa da neman tsari ga Allah yana ban kwana da ransa da tauhidi shi yasa sai ga ya karanta suratul kafirun manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abi nawfal yake cewa إذا قرأ إنسان سورة الكافرين ثم نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك دم متمن دا يكرن سورة الكافرين yayi bacci bayan ya gama karatun suratul kafirin yana nuna ma Allah shi fa yanzu da ya kwanta ba shi ba shirka yayi ba yayi ba da shirka to yanzu zai kwanta sai ya nuna ma Allah ke dare zaki kai amma ni fa ba mushriki bane sai ya karanta suratul kafirin ikhlas qul huwallahu ahad ke da za ki dai ko sai ya karanta kulhuwan lawa da ke fakin ta amma ina gaya miki babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kada ke da fakin ta yi to na nemi Allah ya tsare ni da duk abin zai faru sai ya gama sai ya shafa jikinsa na shi kwanta da Allah kana yi haka dogarin da ya haka mana duk da za a kwanta ka san cewa kayi ban kwana da ranka kuma wannan ko kayi da ko baka yi da ba haka yake ba ko kana son mutuwa ko baka son mutuwa in dai baka son ka mutu kakkai kwana shi ke nan kafinta Allah kai wani jagora in komo karatun Allah yake cewa Allah ya tawaffa al-anfusa anfusa jam'i ne na nafs Allah yake karbar rayuka gabaki daya hina mautiha sadda za su yi mutuwa ta hakika wallace lam tamut fi manamiha wacce kuma bata riga ta yi mutuwa ta hakika ba a cikin bace Allah zai karbe ta fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai Allah ya rike ran da ya kaddar za ta mutu a wajen bacci wa yursilu al-ukhra sai ya saki sauran wa'inda bai kaddara musu mutuwa ba ila ajalin musamma zuwa ga lokaci a ban batu da Allah akwai abin tunani a cikin wannan gobe eh sai Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani sai kai tunani girma Allah amin takhadhu min dunillahi shafa'a su dai kafirai sun riki masu cetonsu kuma bayan Allah shafa'a ai ariya da kai ta shafa'u lahu wai sun riki allola za su yi musu ceto a wurin Allah kulka ce da su a walau kano la yau da kuna shi'an wala ya ilu shin koda waɗannan gumaka ko su mallaki komai ba kuma koda ba sa da hankali za ku rike su abin da za su cece ku a wurin Allah bai kamata ba kina Allah shi kadai ya kamata rike ba wani Allah kul ka ce da su lillahi shafa'atu jami'an ceto ga baki ɗaya a hannun Allah ne yake a ranar lahira ranar lahira ceto a wurin Allah na yake ma'ana ba wani rai da ya isa ce zai cece ka a lahira sai da izinin Allah ya shafa'u inda hu illa da izini babu wata halitta da za ta yi ceto a lahira sai da izinin Allah kenan in dai a duniya ne wani zai ce ma shi zai cece ka alahira wallahi karya yake amma mun yadda akwai ceto alahira amma da izinin Allah Allah shi ne zai ce wani ka ceci wani abu kaza zai ceto da izinin Allah amma nan dai mutum shi ma daɗin baki in ce wai zai magata alahira to yi aikin kwanan shi kaɗai ne zai cece ka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul lillahi shafa'atu jami'an kace ceto dai ga baki dai a hannun Allah yake me yasa lahu mulku samawati wal ardh shi yake da mulkin samai daga sai sun mai ilai turja'un sannan ga Allah za a mai da ku mutane za a kula yawa a nan duniya lahira Allah ya tashe ku ya muku hisabi wa idza zikira Allah wahdahu in aka ambaci suna Allah shi kadai ishma'azzat qulubul ladina la yu'minun sai ya zamanto zukatan wanda ba su imani ba sun baci sun ji damuwa ana nafarat qulubum zukatansu za su tashi hankalin su ya tashi ba sa shan daɗi an kama ci Allah shi kaɗai. Gane ko? Wa idan aka ne ko? La yu'minu na bil akhirah zukata wani ba su imani da ranar lahira ba. Wa idan zikira da bi min duni amma in an ka ambaci inda ba shi ba gumaka da sauransu idan hum yastafshiruna sai ga su suna jin daɗi suna mutunin su bishara saboda an ambaci gumakansu. kan kiran tabewa ta kai tabewa mutum baya dogaro da Allah kulillahumma ka ce da su lalle Allah ubangiji na shine wanda yake fatiras samawati wal ard shine wanda ya kage halittar samai da ƙasa halittar samai da ƙasa sadda babu shi Allah ba ya zo wani guri ne ya kallo yadda aka yi sama ko ya kallo yadda aka yi ƙasa a'a shi ya kaga su sadda babu su iyawa ta ka iyawa alimal gaibi shi ya san abin da yake a boye kun gani abin da zai faru shekara duk Allah ya sani abin da yake cikin ƙasa Allah ya sani tun abin da yake boye Allah ya sani wa shahadata da abin da yake a bayyane an ta tahkumu baina ibadika Allah kai ne za ka yi hukunci a tsakanin bayan karanta tashar kiyama fi ma kanu fi yakhtalifun game da abin da suka kasance suna yin saɓani a cikinsa mana game da al'amarin addini Allah zai hukunci tsakanin bayansa saboda haka jama'a lamarin addini ba abun wasa ba ne duk abin da zaka yi ma Allah ka ce ma Allah addini ne to dole ka tabbatar da akwai dalili daga Qur'ani ya zama akwai dalili daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka bauta wa Allah da wani abu ka ce kai ma Allah bauta babu dalili min alkitabi wala min sunna to ranar alkiyama wala sai kai bayani da ka kada ka taɓa yadda ka ce na yi kaza kuma addini ne alhali ba Allah ya ce ayi ba na yi kaza kuma addini ne alhali ba mazu Allah ya ce ayi ba wala aka kai da kai wani kenan sai mun rinka bibiya ibada kaza nake mi hujja in babu hujja wala ka bari eh akwai hujja ka rike ko wace da ibada ina muna bayani akan abin da yake burgewa da abin da ya ban mamaki irin ai tunanin abu kafin a yi shi ba sama bace abin mamaki ba yi kasa bane abin mamaki kun gane abin mamaki yanzu misali kirkiro kwana yaya aka yi aka kirkiro kwana an gane misali bacci da mutum gayyana ya haka ai sai da an kayo tunanin shi an kayo shi ko to ya aka aka yi kwana da Allah da tunanin a yi kwana da yin kwana wai ban mamaki eh kaga ai ba ba ta kwana ba ko ba sai yadda bacci yake ba Allah ya sako shi mu mutane to kenan tunanin a yi yadda bacci yake yayi ban ban mamaki da bacci to haka ma tunanin a yi sama yadda za a yi ta a bari ta bakwai tsakanin wannan da wannan musa ta zara kaza bari mu girman kaza ya yi ban mamaki da kera saman da aka haka ƙasa shimfiɗa ta da aka yi da duwatsun da za a samu da dayin kaza wannan ya yi inda za ku gane kula da kyau inda za ku gane wauta da rashin hankali wa'anda ke cewa ai duk abin da ya faru Allah bai san zai faru ba sai da ya faru inda za ka gane rashin hankalinsu yanzu ita saman nan da Allah ba ta fa Allah bai san da ita sai da sai da ta faru ai kowa ya yadda Allah ya san ko ba ka wani in ma ba ka yadda Allah ya san ba an yi ba ka yadda Allah ya san to wa yake rike da ita ba ta faru ba ko ba ka wani ai ka san dai wani amfani da ita ko Allah ya rike da ita ko to in ka yadda Allah ya arzike da ita ya aka yi rike ka kinan da Allah subhanahu wataala wani ne wanda ya cancanta in kana da bukata ka kai masa ka yi da shi in kana son roƙo ka roƙi Allah duk mutumin da aka ce sama da ƙasan nan nashi ne to komai yana iya yi ba in za ka nema ka nema ba Allah subhanahu wataala Allah yake cewa walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an da a ce kafirai wayanda suka yi shirka a lahira a ce duk duniya ta su ci wa mislahu ma'ahu kuma suna da kwatankwacin wata duniya banda wannan tare da ita laftadaw bihi min su'il azabi yawm al-qiyamah da sun ba da shi fansa saboda tsananin azaba mummuna azabar su ga ranar tashi al-qiyamah wa badalahu min Allah ma lam yakun yahtasibun abinda ba su yi tsammani ba daga wurin Allah ya bayyana musu azaba yadda suke tsammani ta wuce yau gashi ta bayyana gare su Allah ya ce da duk duniyar su ne ta su ce da sun ce ana ga duniya a kyale muka yi muna za an gane misali ko a ce duk duniya ya ka kudi ai kowa sai dai a ce mai kudi ne a kasar su ko to a ce duk masu kudin duniya a tattara a baka talakawan duniya abin da gare su tattara a baka ya zama yanzu duk duniyar takata sai ka kera wata duniya wadda ba wa kawai sun zama biyu ranar kiyama in kaga azaba Allah sai ka ce Allah da wagga duniya da waccan Allah duka suna bayar a kyale ne kawai ka aibe komi dan dai ka samu ta saboda sun ga mummunan azaba da wasu tsammani ba na ga wallahi la ilaha ba wasa bace mu kokari mu ga ina ganin lokaci yayi da zamu take ta amma mu da dai Allah ba mu nada inda mu kuskure Allah ya tsama subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk